بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yau biyu ga watan ba da sani shekara ta 1947 wanda ya daidai da 23 23 ne? da uku 23 ga watan nuwamba 2025 miladiya eh kasan an zo gaban muna ganewa an zo goma ta ƙarshe ko ta kitabun tauhid na Muhammad Abdul Wahab na lamu tashi ya dan tunan babu ta ta sha ta masala ta nawa sha uku ta نا- معرفة النهي عن التم... آه، مع- معرفة عظم وشأن هذه القصة أو- آه، طب وكانت تشاء sai mutum ne da kun saba akwai dan falakarwa yin da ne a wajen kuma kaga banga ni ma na manta wajen ok a wani an ma mun gyara ko mun gyara wajen آه، معرفة أول شيء قيل به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله سلام أم جار وجه سي قبول البدع مع كون الشرع والفقه تردها سأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين wani nabi yana cewa wata abin dalilin haka shine hada ƙarya da gaskiya farko kaga an hada san san mutane nagari wanda abu ne mai kyau wa thani fi'lu nas min ahli ilmi wa dini shay'an aradu bihi khairan fa dhanna man ba'dahu annahu aradu bihi khairan shine wasu daga cikin mutane da suke danganta kansu da ilimi da addini suka faɗa suka yi aikata wasu abubuwa wanda suka nufaci alheri wanda suka zo bayan su suka tsammanin ba wai alheri wani alherin da suka nufata ba a'a bauta ne suke magana ba wai kawai dan su dinga tana musu Allah ba shi ne lamari yake ko da ka zo da abu inda baka yana shi akan biyayya ga annabin wani zamanin ba sai ka daga baya an sami wasu dirkaniya iri sai ka cewa ma'rifatu izam hadhihi al-qissa mutum ya san girman sha'anin wannan kissa wa shiddatul hajati ilaiha da kuma tsananin bukata bukatuwa zuwa ga wannan kissa na cewa ga yanda su waɗannan mutane suka faro rimi-rimi ba shirka suke ba amma abin ya tike da su zuwa ga shirka me ya ja musu ne gulu fi al-ghulu fi salihin ma al-ghaflati an hajji da mutane suna rafkan daga irin wannan hakika din mutukar wato soyayya za a yi zama an zuzu ta soyayya to daga baya an samu gulu ko a siyasance ne kuwa in dai za a zuzuta soyayya daga baya sai a samu gudu sai a shiga hakkin ubangiji ka'ida ce الرابعة عشر نشاهد وهي أعجب العجب شيء بعد ما مكي قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام شيني كسامة متعني سنة كرنت وأن السوسة أتلسفن تفسيري ده حديثي ومعرفتهم بمعنى الكلام da kuma sun san sun fahimci ma'anar kalma da sun fahimci me ake nufi wa kaunin lahi hala bai wa baina qulubihim idan kuma sai gashi kuma ubangiji ya sanya hijabi tsakanin su da zuciyarsu hatta taqadu anna fi'la qaumi qaumi nuhin huwa afdalul ibada sai daga baya mutane suka koma malamai kuma ma suka koma ma aikin da mutane annabi nuhu ke yi yana daga cikin mafificin aiki da fata da kai ana fa karantawa ba kullum ba ana karantawa ba tsakantawa ba kuma an san larabcin ba an iya fasara shi sarai to me yasa wani in tawi zaka yi kai kai kai kai kai wato fiɗinka na jarra shi kuma sai tashi ma ta jarra wato shi kai alu ɗinka akwai ja shi kuma tashi kai kuma taka ta zama baki a abin ya zama wani iri kuma ka karanta ka san dalilin da yasa abin ya tike da su ga shirka kai kuma gashi kana irin wannan kana karanta kuma ka karanta ka fahimta ka fasara shi to irin fasara me kake kenan to kawai shine abin da malai faɗa wa kaunullahi wa kaunullahi hala bainahum wa bain qulubihim alaka da shi maka tsakanin su zuciyarsu sai su kawo shubuhi iri iri a ce ai to kai baka ce musu yayin gizi ba kai baka ce musu su suka halice ka ba su kuma sun ce musu ai su suka halice su shi ba su ma wace maka haka ai sun dauki hakkin ubangiji ne suka bayar da su ubangiji kira wani abu bauta حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال سنقوم يريدون قرية cewa da abin da Allah ta'ala da manzon shi suka hana to to wani shine kafirci ma wanda ke halitta jinin mutum da dukiyar mutum idan ka zo ka- in ka ka zo ka- kana hana guluwi a ce ba ka san annabi da haka aje aje aje a kai shi a kashe shi aje a yanke mishi hukunci ya ci zarafin manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ana cikin gurba ko السادسة عشر نشاشدة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا أرادوا ذلك nufatan da suke tsammani da suke cewa waɗannan malaman wanda suke jagorin waɗancan mutane da suka ce ga shi nan ku zo ku ku rika ku rika ku yi hotunan waɗannan mutane su rika tuna muku Allah suna nufin sun tsammani cewa waɗannan mutane tun farko al'amari su ma shirka suka nufata ba shirka suka nufata ba so suka bisin bisin ba ci koyi musu alheri amma daga baya kuma me ya tike da su da take da su ga shirka saboda haka dan kayan da face alheri wannan ba shi ke ka dace ba sai ka- kuma wata wata ana iya samun wato kaucewa as-sabi'atu ashar na 17 al-bayan al-azim fi qawlihi bayanin nan mai girma wato a wajen fadin manzala la tuquruni kama azratin nasara ibn maryama kar ku zuzuta ni ku wuce gowar iri wajen yabona kaman yanda wato nasara suka yabi wato suka wuce gowar iri wajen yabon annabi annabi isa ruwa ku gani a ɗan kakarin nan ko da dan clip ne ko ba da dan clip ne ni ba sani ba ake ta yadawa na bana mai daurawa yana magana akan wato shi ne a burda dan me za a mishi kaza dan me za a mishi kaza dan me za a mishi kaza Eh, a wai ba wani biyar ya bude shi kawai Ya- ya- tabbas dai baitutun duka masu kyau ne kuma suna daɗi kuma an yabe shi to to kuma yana ta magana cewa wai ku bisa ku ba ku yaban shi ba to ka kawo min yaban da abubakar ya masa kajiya ta matsala bai baiti na waka yake na waibo ba a san bin sabin da suke ba manyan sahabbai su sun kaga suna wani shagaltuwa da wannan ne su sun san baban yabo ya zama shine su bi shi bi sunnansa ba baban yabo suna suna dabbaka sunnansa ka ce sai sun tsaya wajen tsaya suna ta tsaya suna ta wani waƙe ga abu muhimmi saboda haka wannan ina ganin kamar mai da abubuwa baya ne kuma abubuwa sai an bi su a hankali garin kokarin mutum zai zo ya gyara sai yanzu yana rushe sunan da sani sai yanzu daga baya abin da yake yin ya zama yana dawowa ana ta lalata abubuwa kuma da kashi la kyauta Ah, babban yabo da zaka matsala shine ka girmama addinin sa ka girmama shi kuma ka bi shi dan ka jima Abraham na na cewa ta'atuhu fi ma amar wa tinabu ma anhu naha wa zaja wa alla ya'budu wa alla ya'budu Allah illa bima shar'a wannan shine babban yabo da zaka matsala Allah in dai ka mishi wannan to shikenan fa inna jawta min hana jawta min min bi azimati illa fa inni la ikhaluka najiya فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين يا da amincin Allah sabbata ga manzon Allah lalle ya isar da sako mai girma mabayyani الثالث ثامن عشر نشا تكوس نصيحته إيانا بحلاك المتنبعين yanda maza Allah ya yi mana nasiha cewa wato lallai masu wuce gwa da iri sun halaka masu wuce gwa da iri sun halaka wato yana mana gargadin ma kada mu je mu halaka ne at-tasi'atu 'ashara na 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم قرر واتو me yake yake a tasrifi anha lam tu'bad hatta nusiyal ilm wato anan abun karara yake cewa wato ba a zo an bauta ba waɗannan gumakan ba da wannan hotunan ba sai daga baya da aka rabar ilimi aka mata ilimi fa fiha bayanu ma'rifati qadari wujudihi kuma kaga wannan yana nuna maka zuwa ga wato eh, girman sha'anin a samu ilimi da malamai a waje wa madarrati faqdihi da kuma batancin ya zama a rasa malamai da kuma masu ilimi a waje da kuma ka'ida shine in kaga da bid'a da shirka suna cin karansu ba baka to wannan yana nuna maka akasin akasin tauhidi da ilimi in kaga tauhidi da ilimi a waje to yana nuna maka akasin cewa babu shirka babu akasi babu shirka babu babu babu duwi wannan shi yasa za ka ga a yanzu muke cewa za ka- a yanzu yadda za ka kaman za ku ci ga malama daga malama daga malama amma za ka ga cewa yanzu ilimin babu shi saboda ai ga shirka na sacin karansu babu baka wanda kin cewa babu ilimin kuma yanzu ilimi ya dauke shi al-20 na 20 anna sawa faqad al-ilmi mawt al-ulama dalilin da ke sa a rasa ilimi shine wato a rasa malamai wannan kai tsaye haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cik cik yana ce manzo Allah yana cewa a- a- a- wato eh, ubangiji baya fusge ilimi kawai fusge shi daga zukatan bayi amma yana fusge shi ne ta hanyar kama malamai ya kashe su shikenan in ya ya kama su ya halaka su sai ya zama babu wanda kuma su yi fatawa sai wasu jahilai su dinga fatawa su su bace su su bace da mutane eh
rashin malaman karanci ne suka yi ba wai ɗungurungun mun tafi ne ba shiga ba fita ba ai a yanzu sa'an da muke shine kuɗi ko yaje akwai wasu wanda suke furfura a kan yaro wasu yan tsilla tsilla haka saboda a cikin masu danganta kasu ba gaskiya yanzu aka sunna to a cikin su kuma sai an an tashi ana ta kaida da dai za ka kuma akwai matsala akwai wasu muta'alimai akwai wasu wanda suke kuɗi suke nema da abin ba wasu kaza wasu kaza wasu kaza kaga yan kaɗan ne to a cikin su kuma su kuma sai wanda sai wanda ya tsaya ya dinga neman isti'ana ga ubangiji Allah ya taimake shi akan kare zani in ba haka ba kana sunna an saka malami na bakwai suka zani yanzu aka shi mun kawo magana cewa Allah cewa idan bai ahlus sunna musu kaza ba to dan me zaka ce ba bayan suna yin wani abu wanda ya fi wannan ai wannan zami ya ce kwarai da gaske Eh, amma wannan kar ku ka- ah, galibi mana ba- kar mu shagaltu da waɗannan abubuwa kamar da suke shagaltuwa kamar yadda zaka ga wasu mushta akan akan fatoyi na yana yi mun riga mun fahimci usulul hakim yayi ba dole sai mun ittifaki da shi akan yanayin usulun wani amsa ba da amma dai tunda dai akwai shi a ilimi wannan amma ta da ya bata amsa ta ce ta tambaye shi aiki ya bata amsa da irin amsar da yake ganin shine hikimar da ya dace a saboda haka shi ya, malami akwai lokacin da zai abin da shi ya san me ya gani kawai ai komi komi akwai alqara'idul haliya to ko da kai baka gamsu da shi ba to karka za kana wani kana wani shagaltuwa da cewa kai bari ka mishi rage ko ka- ka ka cire mishi mutuncinsa a idan mutane da kwarjininsa yanzu idan ka tafi ka ce ka ce shi yana ba kafa yana kaza yana kaza to ba kama kenan ba kama a sunan kama sunan kama ba wai maganar kara ne ba to ba shi barka lafiya ba wai maganar wai kara ne ba a'a ai shi wannan din tunda dai tunda dai ba wai yaqini wai ya ya ya kushe musulmi ne baki ɗaya ba sai ka bari waɗannan abubuwa a rika koyarwa a hankali ana yara ma juna kai ma ai ba ba ba ba ba wankake ne ba nawa kake yi na kurakuran a ba da'awar kada ka saurarawa Allah ya kyauta za mu to mu ce za mu za mu kanta lafiya bar mu gani za mu kanta ko rabi yanzu wala wata lamiya da ibn ibn taymiya kula da ita ko eh akwai lokacin da gaskiyan kai ke da gaskiyan za ka faɗi ta amma saboda kai baka kai ka faɗi ta ba na'am sai ka bata ta kamar wanda suke cinye ta kasi magana su ci magana ci magana da ilimi da azanci amma yanzu yanda ba ga wani lokaci ana zuwa ana nema a a yi iskatsin haiban malamai a sarai musu da kujinin su baki da wannan kuma ai ba rashin hankali yeah.
malamai da yawa suna kurakurai a yamun nawawi ya da kurakurai alƙadi iyad ya da kurakurai a sai ibn hazm zahiri suna da kurakurai madan manyan malamai da aka suna Allah ne su amma ba za ka taba jin din raddin da ibn taymiya rika yi ba za ka taba ji wa ya wani littafi ya ga waɗannan mutane raddi ba na'am saboda ya riga ya san cewa waɗannan abu ko al-ghazali in tafiya ya masa radi a wasu abubuwa ne da ɗan da ɗan dama amma ba wai ya wallafa littafi ne cewa yau kazali kawai za a yi mu radi a nuna a nuna gazawar shi ko wallansa ba kuma yana mashi radi cikin ladabi a ce gazali ba za ka ce shi ƙarya yake ba wataƙila sai dai wanda ke gaban shi wanda ya gaya mishi ko ya samu shi da shi mutum ne wanda baya tunanta abubuwa dama ana akwai mutuntawa amma ba a zo a ce wai wai wai- yi ban san wai irin da'awa ƙasar za ta tafi ba malami na sunna yana kaza to ba kake gaya ma yanzu ai duk ku za ku bada mu dariya ba kara ne ba wannan ba wannan kara ba yadda an riga san addini babu kara da ma komi kowa ko- kowa ko- kowa ka bashi kadarinsa da da darajarsa kar ka kuma aikin ka kenan wulakanta mutane to ah, al-manzuma al-lamiyya ko mu karanta rabi rabi kuma mu bari sati mai zuwa sai mu kara karantawa wannan manzuma galibi za ku ji ana dangata wa ibnu taymiya to a duk da hanyoyin da suke- eh, ake tabbatar da su littafi zuwa ga mutum ba dan musu cika ba ko ba a samu daga cikin manyan ɗaliban su zaɓa kuransa ibn taymiya duk littafansa kusan da yawa zaɓar ɗalibansa suna faɗa saboda ka a mishi cushe da sauransu kusan yadda ubangiji ya jarabce shi shi jirgin sama ne ga masoya da yawa ga makiya da yawa saboda haka eh, ɗalibansa fatawoyinsa suka tace musu suka tace abinsa sun tace masa fatawoyinsa to kawai ne da musu ƙarya sannan kuma wallafa-wallafansa da yawa sun faɗa da yake kuma dai wanda rutar shi na da yawa shi ba za a iya cewa an iya gewaye littafansa baki dai ba littafansa na da yawa har yanzu ana ana gano wasu saboda wani wani wani lokaci kawai duk ɗaliban na sama sana yana zaune ne kawai wani zai zo ya ce malam a gari kaza fa anguwa kaza akwai matsala kaza me ya faru fatawa ce muke nema ka kaza kaza ya in akwai mai rubutu zai mushi shifta in babu rubutu babu rubutu zai sauri ya rubuta ya ba su don haka sai dai can wani lokaci a zo a san cewa a sha taɓa rubuta wa- wa- wani wasiƙa to daga baya baya zama kuma littafin da asirin da a zo a yi fatawa cewa wanda aka ganshi ma da jami'in ibn taymiya sai an mushi kaza a mushi kaza a mushi kaza wasu ga ringa boyewa wani na wani wasu za ka ga suna son su ɗauko magana ibn taymiya ba ba su iya faɗa karara ba kamar sharhin aqidar sahawiya ibn abi rizal al-hanafi da yawa za ka ga wasu maganan ma da harafi maganan ibn taymiya da ibn qayyim a zai rafa karara ya faɗa ba a lokacin ko al-maqariji wannan kan ga ai da yawa ya dauko magana da ko da ibnu qayyim musamman sai da kuma ibnu taymiya da amma kun kaga bai bata da ya fito maka karda yayi maka bayani cewa daga saboda a lokacin a Masar akwai wani wasu ana wato wani wasu adawa da su ibnu taymiya da wannan shi ya bayu wasu daga cikin malamai irin su imam ibnu hajar al-asqalani da wasu daga cikin irin irin su da muka san su da da wato tajarrudi daga daga san zuciya sun tsare daga san zuciya ya zama har wasu abubuwa su ba su gama fahimta akan ibnu taymiya saboda sai dai sun fahimci kawai malamai suna musamman malaman hadisi suna faɗin haddansa da karatunsa da waye amma za ka ne wani lokaci a zo ana ya daga cikin abubuwa na na kasaba da ake dangata ibn taymiya wato bai tabbatar ba shi ma bai bai je ya bincika ba amma tare da haka za ka ji ibn ibn hajar kuma da tare da aka zo aka nemi fatawa kan shaykhul islam ya kamata a ce mashi ko bai kamata a ce mashi ba ya to mu dai har yanzu a wurin malamai ba ma jin komai game da ibn taymiya sai a je yake Eh, haka ibn hajar ya faɗa Saboda- eh to gal- shi galibi ibnu hajar sun da yanzu ya tsaya da hadisi shi- sai da shi fasa annabawi ba ka ce musu asha'ira ne wai a ma'anar ta kalma kamar irin su makilani suka zali saboda su kan sanar su suka da hadisi to amma kuma jita haka ba wai sun fita ne daga wannan eh, rigar ba dole daga baya abubuwan sun ya dinga zabi su yanzu kamar ah, siyuti shi ba ya son kalamin ba ya daga cikin da ke haramta kalam da shi da annabawin ma ibn salahi wan nawawi harrama kaga su ya harrama eh, sun harrama ta ma amma ta da aka kawo su kubuta daga wannan abu ba kamar mu ne yanzu kaga za ka ga lokaci katin boko akwai abubuwa da yawa da ba daidai ba ba ma halal bane Ah, to amma kuma kaga zai wuya ka ga mu da muka shato irin wannan yanayi nan gaban asaba yan baya sai su mara gyara ka rubuta ka aji kawai daga cikin gyaran ma ni a yanzu da nake gani shi ne freedom of expression da muke da shi yanzu duk ɗaliban ilimin da ya harayi a Najeriya inda ɗan Najeriya ne to duk garin da ya je sai an in ya je ɗaliban ilimi sai su mishi gyara akan bakin sa saboda yadda muke sakin muke sakin baki kan kowa yanzu ko shugaba ko wani mai martaba ko mai mutunci ba kuma komai bane saboda boko ne da kuma daukadiya sai ya zama har mu ma mun kasa fahimtar ma menene asalin mabda'i na musulunci eh muna ganin wannan abu daidai ne ba a faɗa so haka kuma bayan duk mun shuɗe din nan wani na nan zai zo ya ci zai zo ya- mun yi wani rubuce rubuce ko a wa'azin mu za a ji muna faɗin wasu kurakurai wannan ku rubuta ku aji sai wani zai zo ya mana gyara me adalci sai ce eh to a zamanin sai ne akwai kaza akwai kaza akwai kaza shi yasa za ka ga muke musu kaza ne wato wato muke daga musu kafa saboda mun riga musu a zamanin su ga abin da suka cuɗanyi da su irin su shi Usmanu shi ma dole mun riga daga musu kafa ba san ga yadda suka cuɗanya da shi ba za su bar abubuwan ba to in ka fahimci haka sai ka fahimci hankalinka sai sai zai kwanta sai ka san kama kowa adalci ina tabbatar muku nan gaba za ku ji za ku ji bayan wasu shekaru wasu na bada gyara ko wallahi shi ke da gas- da gaskiyar su amma mu yanzu mun riga mun tsinci kanmu ne a wani yanayi da dole haka za mu yi lokacin wani lokaci yakan zama muna da uzuri wani lokaci ba ba uzuri jahilcin mu ne kawai tsaba Ka- kamar lamarin mulki da lamarin wato yanayin ka'idar musulunci na mulki da mu'amalar shugabanni mu kawai mu a ƙasar nan Najeriya mu ciwo ne galibi har masu wa'azi kwaikwayo miki kawai shi environmental factor din da shi da kuma yanayin system da muka tsinci kanmu da akan shi muke karatu muke fahimta shi sakafan mu wayewan kanmu duk ak- akan wannan na turawan ne to wannan kuma sai ya zama muna yana tasiri akan fahimtar mu na addini shi ba yawa yana ga duk a Facebook muna dama mu faɗa abu da muka dama kuma wannan ba daidai bane sannan kuma a- a, shi kanshi manhaji na musulunci na hukunci na kuma a, wato mu'amala da shugabanni ba mu sani ba saboda me saboda tasirin wannan abu da muka rayu a cikin shi yanzu in za in da da da da, da kasadar zai dawo yanda ya san values na zama da zamantakewa ba irin shi da muke a yanzu ba wanda kuma da yawa akwai kudakurai mu namu saboda haka shi wannan wannan an same ta ne a wani lokaci kaga wasu na dangata ibn taymiya kai tsaye wani lokaci kuma aka same ta a wasu daga cikin rasail na ibn taymiya din saboda haka ake tantaman tashi ce kuma tashi ba to amma dai a ɗayan biyu ko manganin da ake- suke ciki sun yi kama da maganin ibn taymiya musamman inda ma wato zube yayi ba wai wake ba to da za a iya fahimtar ma maganar su kai tsaye saboda maganar ibn taymiya tana da wata tana da wani za ka ji ta kowace da wata da wata isa isa isa isa ta hujja ba wai ta alfahari ba za ka ji in yana faɗa baya shakka shi za ka ji wani magana da yake da wanda ya tabbatar shi to duk wannan ya sun sulubi da ake ganin ibn taymiya altafansa sannan kuma a yayin da ke bada hujja za ka ga daga cikin sulubi ibn taymiya yana bada hujja za ka ji kamar ba ba kowa a gaban sa zai bada hujja ne kawai haka eh, wato wanda kawai na yankan shakku sai dai ka hakura da shi wannan usulubin sa ne no, Ah, so a cikin waka akwai irin wannan usulubi na akwai irin wannan usulubi ko dai ya zama a maganganunsa ne wa- shi- magana baiti na ibn taymiya ne ko kuma ya zama a maganganunsa ne wanda daga cikin ɗalibin sa sai ya je ya waƙe wasu daga cikin abin da sa aqida malamin sa ne no.
Eh. to malam sai yake cewa ya sa ili amal habi wa aqidati rizqa al huda man lil hidayati yas'alu اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع هكذا أقول يزو أو تنصحب ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل ko munazzalu wasu na cewa alhakimu wasu ce alkarimu wanda za mu zo mu yi magana insha Allah wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ata'awwalu wa jami'u ayati as-sifati umirruha haqqan kama naqala الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وعصونها عن كل ما يتخيل جوزاء ikcewa ya sa'ili ya mai tam- matambayi wanda yake tambaya ta an mazhabi na mazhab tun da a cikin aƙida ne suka ce mazhab suna nufin aƙidan kansa mazhab ko a shari'a ko wani ko al'iman ya nufin al-mu'taqad abinda aka kudurci a- a a cikin addini shine ya sa ila an mazhabi wanda yake tambaya ta akan matafiya ta kan wato matsaloli na ilimi matsaloli na shika-shikan imani wa aqida shi ne kuma abin da ake nake kudircewa ruziqal huda to an azutar da shari'a man yas'alu lahi ya wanda yake tambayan shari'a da to zo gashi ka samu a tambayan ka isma' kalamu muhaqqiqin fi qawli ka ji magana wanda yake magana magana wanda ya tabbatar ya shiga ya nannaje magana ya tabbatar ana kaga musulmi ne da bi biya shi za ga duk usulubul ta masa baya irin wannan shakka shi yasa zaka ji da wuya ka ce a bangal ibn taymiya da tabbas yana yana cewa fi ma alam Eh, ba wai wasu na cewa wai wai bata a shi to a lokacin yana da galibi ai yana wani falsafi ne inda yana wani falsafi ne a fiqh ko wani abu sosai to da ba dole ce fi ma alam ko wallahu alam ko wani abu to shi yana magana akan abin da ba wani shakka ne shi saboda haka zaka ji kawai shi yana cewa bi ittifaqi ahli al-ma'rifati bi bil hadith bi ittifaqi al-ulama bi ijma'i al-ulama zaka ji yana faɗan wannan isa isa ta ilimi saboda ya kai giwaye a wajen abin nan ibn ibn hitami na cewa da ya wuta da ya zo na tsammanin a cikin ko mukaddima ce ta usul tafsir ɗinsa yake cewa a wani waje da ya ce fi ma'alam ko wallahu alam sai ce mafi karanci abu da aka jimta yana faɗa kenan wallahu alam ba wajen bagiji ba wallahu alam ba ne a sai dai galibi yana magana ne kan wasu matsaloli da wato ba wani tantama da ake da shi kar wani tsammanin cewa tantama ake yi da za ka ji wani lokaci an tafi wajen yaƙi za a yaƙi makon a lokacin za a yaƙi su ta tara sai ce ya ce wallahi wallahi tallahi sai an yi nasara Allah sai ya tambi ya tamki da tan masu mulki sun barbaje ne yanzu kamar irin Amurka ne sun zo su kawo hari duk da duk aitadariyuna da wanda za su gudu sun su je su gudu da shugabanni da waye ibn Nabi shi bai hada su ji ku zo Allah zai tamke ku zai kuma tamke mulkin ku da ya hada ya hada ya hada aka hada aka hada mutane sai ya tashi yana bayani ya ce wa- sai fa an yi nasara wallahi tallahi sai an yi nasara ce ka ce insha Allah ce insha Allah zan faɗi insha Allah saboda saboda neman tabarruki amma ba dan tantama ba ba sharadi ba dan tabbas za a samu nasarar nan insha Allah da yin sai cewa wai gashi ba wai ai a ce ce insha Allah ya ce wai yana tantama mushi ne insha Allah ba kaza kaza kaza kaza kaga duk wannan ya daga cikin jahilci shi kun san ku fahimci me yayi sa al-qara'il haliya da sai wannan magana ce in ka ce insha Allah saboda wai bakaran wai ku kwanto ko kuma wani sharadi ko ta'liqan yace shi ne faɗa ta haqiqan la ta'liqan abin da ya faɗa kenan ce isma kalamu muhaqqiqin fi qawli ka ji magana wanda yake mai tabbas a maganar da yake faɗa a aqidansa fi qawli a fi maqalatihi wa aqidatihi la yanthani anhu wato baya kaucewa wala ya tabadal ko bai canja ba har haka zai mutu jini da jini haka zai mutu da wannan aqida yace hubbu sahabati ni san sahabbai a wajena kullihim dukkan su li mazhabu ni addini na ne wannan da shi ya fara sai san sahabbai wannan shi addinin sa ne saboda ubangiji shi ya faɗa kai tsaye manzala kuma shi ma shi ya faɗa kai tsaye yayi bishara yayi yayi yayi nasiha kan ansara yayi nasiha kan muhajirai Allah ta'ala kuma ya faɗi cewa wanda suka zo bayan su walidha ja'um ba'dihim yaquluna rabbana to rabbana rabbana ighfir lana wa li wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yace ya ubangiji ka gafarta mana da kuma ƴan uwan suka bi da mu da imani haka wannan tabbas ne ba wata tama ake ba saboda shi wannan shi shine addinin sa wa mawadatul qurba biha atawassul saboda haka shi anan kaga kai tsaye yana da yin basu yan shi a raddi ba su aibata masa habbai masu ganin sahabbai sun musu wasu laifi shi duk hadisai da suka zo wanda suke ba suke faɗan martaban sahabbai shi ya ziyara yarda da su yanzu dan biya maka wani asali ne ka je ka kawo hadisin da ka kawo hadisan cewa la tasawwu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi law afaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadi wala nasifahu cewa kar ku zaki sahabbai na wannan kaga duk mazala ne yake faɗa wannan magana sannan yana faɗan yana tabbatar da abin da mazala ya riga ya faɗa a hadisin sa'id ibn zaid yace abubakar da umar da usman da ali da sauran al'ashara na baki da suna aljanna da yazo ba da ya faɗi na tara sai da yake ya ce musu goma sai aka ce musu sai aka ce musu to waye na goma sai kamar dai ba zai gaya ba aka ce sai fatalaka a wajahu wajen sai fuskar sai dai wani iri haka kamar baya sai ya fada amma dai saboda ya fada ta abu ya fita daga laifi sai ke sa'id ibn zaid shikenan ya zo ya ga ya samu ana zagi wasu daga cikin sahabbai ce wa ake zagi ne ni ban gani ba Allah gane wasu sahabbai sahabbai ce ce ai wani ake zagi daga cikin sahabbai ce a yace ce to to to to ni na ji cewa manzo Allah ya ce wani aljanna wani aljanna wani aljanna wani aljanna lokacin da ake rigimar fitina tsakanin shi'atu ali da shi'atu Uthman wanda shi'atu Uthman ba su galibi sa ta shi'atu Uthman ba shi'atu Muawiya ba saboda saboda galibi aya kan rigiman rigiman Uthman suka kawo wannan wannan wannan hadaniya kuma shi Muawiya yana bangaren Uthman ne wa mawaddatul qurba biha atawassalu yace kuma da soyayyan mato makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ce nake neman nake kamun kafa da wannan ibada tawa Allah ta'ala ya karba mun daga wajena wannan kaga ya riga ya balance yanzu kuma haka yana yin raddi ga su su waɗannan makiya kuma albaki su jahil mene sunan su nawasif kaga yana musu raddi saboda saboda su sun tashi ne akan kin kin wato ahlul bait wani abu da baka mamaki ba sai aka kasan nan wannan wannan azumi na cika cikin ya biyo mana ba su kuma asali wanda suka bi da an cika cikin kuma nawasif eh kaga su a can suna baki ciki su yan shi'a su kuma kace ranar ranar bincike su ne ba su mu kuma sai kuma ya zo mana mu kuma muna ba su biki kaga ba muke yi muna ba su dausayi mu ba sani ba jahilci a ba ba ba cika ciki bida a cika ta zo mana bida a cika ta zo ba wani abu ba saboda haka anan kaga dole a samu an samu balance a maganar ibn taymiya ya akwai san sahabbai baya zagin su amma kuma tidda kuma akwai kiyaye kuma tabbas tabbas kuma ahlul bait ce waɗannan duka wali kullihim qadarun ala wa fada'ilu dukkan waɗannan sahabbai kowa yana da gwargwadon sa na falalansa wanda falalansa da ya dauka da ita da kuma falalui da ubangiji ya bashi ko ka ce wali kullihim qadarun wa fadlun sabi'un da falala wanda yake kamar tamkar haske wanda ya kito wanda tangarra zaka ga falalansa lakin da masaddiqu minhum afdalu sai dai fa dole aqidan mu ahlus sunna mu abaka siddiqu shi falala ce abakar siddiqu ya falala hadisai da yawa sun zo aka falalan abakar siddiqu cewa da zan rike wani badadai da na rike abuka ya zama abuka siddiq ya zama ya zama badadai na manzala manzala ya faɗi wannan magana manzala ya faɗi cewa iqtadu iqtadu bil ladaini min ba'di abubakar wa umar ku koyi da wanda suka baya na abubakar da umar haka abubakar abdullahi dan umar da sauran sahabbai suna cewa tun a zamanin manzon Allah muna faɗa sahabbai suna nan kuma cewa mafificin wannan al'umma bayan bayan wato manzon Allah shine abubakar sannan umar ana faɗan haka suna cika ce suna faɗa tun a zamanin sahabbai kuma manzon Allah bai hana su sahabbai ba su hana su su musu inkari ba Umar dan Ali bin Abi Talib da riwayoyi ingantattu sun tabbata cewa ya tashi akan akan wato alminbari na kufa yana cewa mafificin wannan al'umma bayan annabinta shine Abubakar da Umar wannan duk asarai ne da ake da shi akan falaloli na Abubakar da Siddiq da Sauran da Umar da Khattab abinda kawai malamai suka dan yi sabani daga baya kuma lamarin sai tabbata akan abu daya shine tsakanin Uthman da Ali akwai wanda suka suka suka fifita Ali akwai wanda suka fifita Uthman to amma daga baya abin da ya ko Imam Malik ya taba yin takama kan wannan shi saboda wato yanayin darajar ta dan zama ta dan yi da shi a zahabi ke cewa wataƙila ma aljanna su ɗin ɗaya za a ba su da amma dai daga baya Imam Ahmad na cewa duk wanda fifita Usman Ali akan Usman to yanzu ka ga yanzu ya wulakanta ijma'i da sahabbai suka yi da su ne suka haɗu tsakanin bayan an yi canjar tsakanin Ali da Usman din suka ce to yanzu dai Ali ya haƙura Usman ya hau saboda Usman ya fi shi fa'ida kuma shi sa Abdullahi dan Mas'ud Islami ingantacce bayan ya koma madina an nemi shawararsa ya je ya yi bai'a bayan ya koma madina yake cewa to ya ku mutane a umar dai kun san ya rasu to kuma mun tashi mun je mu sabon manzo Allah mun je mun yi ba sai na Usman mubaya'a wanda shi mafificin mu ne ba mu yi kasa a gwiwa ba dan haka ku ba ku yi ku yi mishi mubaya'a ku ba ku masa mubaya'a to saboda haka wannan dai yana nuna falalan Abubakar ya nuna falalan Umar ya nuna falalan Uthman sannan kuma sai Ali bin Abi Talib sai kuma rabuwa al-ashara din wannan a dunkule kenan akwai ragon sahabbai masu falala irin sahabbai dan Mas'ud da sauransa da kowa na da irin falalansa falala iri biyu ce akwai falala wanda take bangare na nassi ake faɗi abinda ko nassi ya faɗa kamar falala Abubakar da Umar yanzu falala ya riga ya zo bayan da muka iya dole mu tabbatar da shi akwai falala na wanda za a auna ne a ga aikin kowa da ilimin da ya tara to wannan ana iya shi wannan wannan ana iya yi ne da karina kawai a cikin mata malamai sun yi magana kan kan mata ya maza Allah musamman Khadija Khadija ta fi kowace falala a cikin mata maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita ce farkon wacce ta yi imani duk wani duk wani falala duk wasu falaloli da Abubakar ya samu zaka samu Khadija tana da irin wannan jinsin a cikin mata ita ma na sabiqa ita ce farko ba ta fara da fara shiga musulunci alal itlaq sannan kuma ita ce ta nan kwatan matsala da hankali ta kashe wajen warqa ibn Nawfal sannan kuma ita ce ta rika taimakon sa rasuwansa matsala yake wata kwarai da gaske sai maza Allah cewa har bayan ta rasu ya samu sanan matayensa ba a musanya mushi irin ta ba zalla yake faɗin wannan magana da to bayan ita kuma akwai sauran mataye irin su Aisha da su Fatima Fatima a cikin mataye a cikin yaran matsala musamman matan wasu daga cikin malamai suna fifita ta wasu daga cikin kuma suna ganin magana fifiko na adai bashi amma maza Allah ya riga ya faɗi cewa Fatima ta daga cikin sayyida sayyidatun sayyidul alam akwai zainab akwai kuma su sauran su wanda in shi ake cewa ba yan matsala ba ce kaga kaga zau tsabar kiyayya kuna nema ku dangata matsala alkabai wai abu wanda su ce kawai ko wani abu irin wannan wanda akwai zainab akwai su ruqayya akwai su ummu kulthum da sauran su wanda duk yaran maza Allah ne sallallahu alaihi wasallam duka suna da falaloli masu girma sai kuma ta yan maza Allah dukan su duk wacce kaga maza Allah ta'ala ya riga ya bar ma mazan Allah wannan matar a wajen matar shi to Allah ya zabi ta Allah ya zaɓe ta ba kamar ba kamar sauran mata take ba amma a cikin su za ka galibi Aisha ta fi falala a cikin mata yau Allah ya faɗi falalolin ta cewa Aisha falalanta kamar falalan tarid ne alkama da aka haɗa shi da nama aka sauran abinci to shine ke cewa wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatu ina faɗa kan qur'ani aqida ta kan qur'ani ne kuma shi da aqulu ai ataqidu ina faɗa kan wato kan qur'ani shi duk abin da ayoyi suka zo da shi suka ba ni labari to tun da dai ba da ni aka yi ba gaibi aka gaya min to kuma daga cikin shirdan imani shine al-imani bil ghaib yu'minu bil ghaib da haka tuni nayi imani da shi kuma na faɗa ya zama aqida ta shi qur'anin fa huwa al-qadim al-munazzal munazzal ko munzal munzal yawa shi wato maganar ubangiji ne da daddiyar maganar ubangiji da aka saukar na al-qadimu wannan shine ya fi shahara a cikin abin da yazo a shi baitin wasu su ɗora lafazin alkadimu ba ta so su yi jami'a sun yi magana kan lafazin alkadimu ibn qayyim da sauransu suka ce ah, ba sunan Allah bane ba sunan Allah bane kuma baya cikin shi zaka iya bada labari ne kan ubangiji da shi akan sa sani wani ne ya tambaye ka akwai wanda kai ubangiji dadewa ka ce a ubangiji shi kowa dadewa kaga dadewa anan ba sunan ubangiji bane labari ka bayar da shi to anan zai mu dauka a haka shi ma anan yana bada labarin maganar ubangiji ba magana ne da yake ta da farko ba a ubangiji arrabu bi sifati bi sifati wa fa'alihi ubangiji yana tare da sifofinsa da aikace aikacensa a wasu suka mai da shi zama alhakimu wannan wasu nusakh ne suka yi haka wasu suka mai da shi zama alkarimu wannan dai duka a bar yanda wato asali yanda aka samu a rubuce a zuba shi yadda aka samu shi rubuce ba na alkarim ne ko yawwa amma dai alkarim shine yafi shahara a cikin nusakh da ake da ita a cikin dai abin da dai yake zuwa mu inda ba lamanta ba alkarim kuma babu laifi idan an ce alkarim ne sun da babu al-ikhbar ne babu al-ikhbar awsa'u min babu sifat wa babu sifat awsa'u min babu al-asma' wannan magana ce ta malamai a nan da yace da yake cewa maga- shi maganar ubangiji ce alqadim akwai ishara da yake yi zuwa ga wani wata matsala da ake ta dangata ibn tamiya za ga mata yana cewa ibn tamiya na faɗa na sulhul hawadith a wannan aqida ce ta duk magabata duk sahabbai da kuma duk wanda suka bi su da kyautatawa cewa ar-rabbu bi sifatihi wa fa'alihi ubangiji da sifofinsa da aikace aikacensa ba ba ba daga baya suka fara farar da su ba ya koya wato ba ubangiji sai da hal- ya halice mu bane zama mai halitta ubangiji ba sai da ya wai wai wai- wai wai yayi ma annabi Musa magana ne fara magana ba a gabanin wannan in ya ga dama zai magana sa gabanin wannan in ya ga dama zai halitta sa shine zaka Imam Bukhari a cikin kitabut tauhid babi na takhliqul eh, takhliqul khalaiq sai a can gaba ke cewa warrabu bi sifati wa fa'ali ubangiji yana nan da sifofinsa da aikace aikacensa tun fil azal azlan wa qidaman wato ba samu ne daga baya ba dama ciya da abinsa za ku muna kamar yadda mun lokaci muke cewa daurin shanu infinity wannan da yadda ka daure haka to zaka iya daure haka da yadda kai haka zaka iya to haka har zuwa a baya to a gaba ma duk wani ni'ima daga ubangiji ya yi zai iya ƙara ni'ima wanda tafi wannan nan gaba haka har zuwa a babu ƙarshe haka ma kuma zaka iya yin baya da shi wannan shine abin da aka kira ta sulh hawadith cewa ah, in ka kalli aikin ubangiji cewa bayi da farko bayi da ƙarshe to bayi da farko wannan so sufan ubangiji ta halitta ba ta da farko ba ta da farko sufan ubangiji ta halitta ba ta da farko amma in ka kalli ɗaya ɗayan halittun da ubangiji ya yi to kowane yana da sufan yana da ƙarshen sa kamar maganarsa maganarsa ai bai ko ba ko yayi ba duk maganar da yayi ka bayan nan ya ma zai maganarsa to amma kuma wato yayin da yayi ma annabi Musa magana to yayi masa sai dinci a cikin sa akwai allawahi wa sawabiq wannan shi ake kira tasasul hawari kusan duk sahabbai duk malamai su tabbatar da wannan a in ka je ka duba risala za ka ga misala ya faɗi wannan magana tala ne kuma risala ne kuma kuma risala daga Allah in ka je ka duba cikin cikin tarihul umami wal muluk za ku ga za ku ga shi ma uh, wato al-qabari ya faɗi ya faɗi wannan magana din cewa ubangiji ba wai sai da ya halitta bayi ne ya zama yana da sifa ta ta- ta halitta ba da sauran abu da dinsa wannan duka duka saboda suna maka cewa arabu bi af'alihi wa sifatihi to wannan shine ake kira ta sassan hawadith din da shi da shi sun su madace suke cewa wai ai ba ba ba a sa fada ba a kawo ba wai mutum yana cewa wai wai- wai- wai- wai- wai- wai hal- wai halitta ba ta da farko shi bai ci halitta ba ta da farko ba cewa ya aikin ubangiji na halitta bai da farko wannan kuma har yanzu aka yana da muke ibn ibn ya yayi raddi akan wanda yake cewa bai fahimci wannan maganar ba wasu lokacin malamai har irin su Sheikh Albani ba su fahimci wannan maganar ba Sheikh da suka yi magana Bahawiya za ku ga an sun sami zamiya akan wannan wanda za ka ga su malai ya salafi su ma suna dan har su ma cewa wannan bai kana bid'a ce na Kaduna to wannan duk ba ba wata magana bid'a wannan duk wanda duk wanda ya fahimci haka idan sa idan sa na da haske ya fahimci me ibn Taymiyyah ke magana in kuma a shi bai fahimci abubuwa ba to kaga su wanda sai ya je ana sa alu idan lam ya'lamu fa inna ma shafa'ul ayyi su'al sai je ya gane za ku ga anan gashi mai mai risala yana cewa ah, gashi nan ai eh yace ubangiji cewa lam yazal bi jami'i sifati wa asma'i ubangiji bai gushe ba duk wata sifa da ka san ubangiji yana da ita dama sai da aurensa bai gushe da wannan sifa ba wannan ba shi da abin da ke faɗa nan ba babu wata sifa ta hal- ko ta halitta da cikin ubangiji ne daga baya sani ta tuntun yana da kayansa kuma babu wani abu da zaka ce shine farkon halitta face gabanin wannan halitta ubangiji ya gara ma zai halitta shi yasa awwal ma khalaqa Allahu al-qalam in tabiya wake masa tawili kace wannan ma khalaqa Allahu ba wai ne sai dai zama al-qalam shine awwal ashiya ma'luma da daina mu da muka sani amma gaba nan waya sanar shakan ubangiji ya wannan littafin annan bal ma wasu lokacin ayoyi- wasu lokacin akarai suna nuna akwai al-arshi akwai ruwa saboda haka ba magana magana cewa al- al-qalam wannan shi kansa magana ce da in tabiya yayi magana da kyau akan wannan yace an- eh, ta'ala ta kuna sifatuhu makhluqa Ubangi- ubangiji ya wuce gaban sifofinsa ta zama abin halitta ne wa asma'u wa mutanda ko sunayensa faru ne da can bayan su daga baya sami su wannan shi ne abin da muke faɗa a nan ko wato in ka ce ubangiji ya akwai wani farkon halitta guda ɗaya ɗaya ɗaya da- daga shi bai taɓa yin halitta ba ko bai cancanci sunan shi da alkhallaqu ba sun so kace kace sunan sa alkhallaqu nan muhdath ne fara abu ne sai da ya fa tunda ai ka kamar maki kamar mai ilimi ba sai ya ilimin sai yake zama mai ilimin ba gabanin mai ba mai ilimi bane yanzu mai mag- magana da ubangiji ke yi in ka ci ga farkon magana da bai- ubangiji bai taɓa magana ba sai lokacin gabanin lokacin to gabanin lokacin ya rashi magana kurma ne ko bai iya bane to kaga dole ka yarda cewa in ka ce kurma ne ko bai iya ba kaga wannan kafirci ya zo dole ka yarda cewa ubangiji yana magana sa tun fil azal haka zalika sifar ta sa- ta halitta idan ka ce wannan wani shi gabanin shi wani bai taɓa halitta ba to bai hana shi halitta bayan sifar halitta kuma sifa ce ta ta yabo to kai ka ce kuma al-khallaqun nan sunansa ya fara ne daga wani lokaci yanzu asma'u mutu da kenan an fahimci maganar da muke yi a nan saboda haka shi abin da mutum yake magana kenan na na tasassul hawadith Ah, amma da yake mutane wani lokacin ah, abin mamaki sai ga abin da yake ya kamata a gane ba sai ba a gane ba to ina ganin mu tsaya nan ai ban ja numfashi sai mu tashi akan wa aqulu qala Allah insha Allah muka zo na jin malam ba ba za mu jima ba to wannan dan sallaci ne a maida musu da sai sai sai wanda ya wani tafin kuma ta ko ta je ta mu fito mu karanta dan kadan saboda daga na sha numfashi shafi yau ne ma akwai dan gyara ma da zamu yi Ko- kowa da kowa da biyu ko 98 tajrid tauhid wa fi al-maqarisi ah shafi can inda bakwai wani da gyara zai ku samu biyu inda yi tafal mafi ba u samaniya وسقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتنقيص المنة آه، ك- ك- ina- ina nema fa in manta na ne tanqisul minna din ne na ne ba in manta asalin gyara eh da gani okay to haka ne haka yazo a cikin tab'a na Abdul Qadir Shayba matbu'a na al-aluka sai tanqisan mutadamminan ah, mutadamminun tanqisan minna tanqisan minna kun fahimta ya ce anna tafaddula bit thawabi ibtida'an mutadamminun tanqisan minna ko li tanqisil minna ko kuma a a- a- a wata a- a nuskan tamu kuma mu kuma haka mutadammin da takdirin minna ko to sai a gyara shi sai ta- tan- tanqisil minna fasarar kan shi kashi da nayi ba fasarar fasarar ba ta yi ba Eh, ina da abin da dinga dauka ta shine wannan bihtimalin min ta sadaqa ta alai bila tamal a bari mu ƙara fasarawa dama mara wancan karan ma aka yi.
an muka ce za mu duba a an ga
a a- a nan da nake magana ni bari ka ji fasan da nayi sai in gyara fal manfiyu abinda aka ubangiji yake sharewa shine ba'u thamaniyati wal wal iwad shine ka wani dan adam ya ce wai ya shiga aljanna ne saboda farashi da musaya da kuma ladan kwadukan da aka ba sa kobo da kobo wasiqaqul janna bi mijazil amal kuma ya shiga aljanna ne saboda kawai aikin da yayi tsawaran aikin da yayi wannan kaga shine abin da aka shari abin da ake magana dai shi wannan ba'un ba'u sababiyya ce ba'u ne na dalili shine dalilin shiganka aljanna amma ubangiji ya rubanya maka wannan shine abin da ake magana raddan al qadariyat al majusiyya wannan kaga akwai raddi akan yan qadariyya mu'tazila majusiyya masu cewa dan adam shi ke da aikin sa kuma ubangiji kawai wato an- ya ba da ladan kwadugo ne kawai shi dole ya ba da ladan kwadugon ba haramun ne ma yake bayarwa kuma shi dan shi dan adam in ma bai masa mushi kari in ba ka za a mushi gudi ai kun tana wannan maganar ko yace za ana ci za a mar wanda suke riya cewa ana tafaddula bi thawabi cewa ubangiji mushi falalan lada ibtida'an haka nan babu dalili kawai ya mushi falalan lada mutadamminun li tanqisin minna wannan ya ya kunshi wato a sanya mishi wani rashin jin daɗi na ni'imar da yake cikin ta saboda zai da ganin cewa kamar wata ni'ima aka mishi wani kyauta aka bashi an gane tanqisul minna eh ni da nace sai na na dinga wato fasara alminna din da gori wato shi wannan yake dawo mu akwai dai mulazama amma dan alminna ana magana al-ni'ma kusan minna din duk ma'anar su ɗaya ba minna da almanu din shi duk ma'anar shi yana nufin ni'ima ko yana nufin gori mai ishe yana cewa wal mannu bila manni was safhu bila atabi mazala yana kyauta ba tare da gori ba sannan kuma yana yin yafiya ba tare da ba tare da yayi zargi ba shine almannu bila manni to shine anan tanqisil minna saboda wato za a tauye mishi ni'imar da yake cikin aljanna guda da kwadugon sa da yanzu aikin da aka bashi lada zai ji dadi ya more da za a zo a ce musu an ƙara fara farana ma to shi za a sa wai bai ji dadi ba za a tauye mishi wannan jin dadin in kace takdir kuma za a sanya shi wai ji wani da ya samu wani damuwa takdir shine al-inzi'at zai ji wani tabiq walinzi'at zai ji wani tabiqul wanzi'at zai ji wani damuwa saboda an bashi ni'iman da hari ne akan abin da cancanta shi baya so shi a bashi in abu naira goma ne a bashi abin goma kawai ka a bashi abin naira hamsin saboda ka a zo ana mishi goja cewa ba ni na baka ba ubangiji yake gaya ma wannan maganar an fahimci bambancin fasarorin ko nan alminna yana nufin ni'ima takdiru ni'mati alaihi ai takdiru ni'mati aljannati bi kauniha tafaddulan min Allah ta'ala wannan shine abin da ya kamata ay yukaddiru alaihi tana'um ko in kace tanqisan shine ta'yibu lil abdi wanda zama kamar an aibata ma bawa wanda kuma za a sanya mishi a sami wato wani godi a mishi godi wal ba'ul muthbata ko da ba'un da aka tabbatar ala cewa da fil qur'ani shi ba'u sabiyya tace ba'u nasab da dalili wannan al qadariyyah al jabariyya wannan kuma raddi ne akan jabariyya masu cewa wato aiki bai da alaka da ladan da aka samu to sai zuwa simfon talis na ganin bari mu dan karanta simfon talis dan kada sai mu bari an simfon talis yanzu kaga ya faɗi simfi guda biyu ya faɗi simfi na jabaliya in kun tuna masu masu dai tsakanin cewa ubangiji kawai wannan shari'a da muke yi ibada da muke mahabbin mashi'a ne ganin dama ne ba wani babu wata hikima babu wata babu wani jin daɗi za a samu yi in ba dan ubangiji ya kallafa mana ba dole kawai mana bayan da muka iya in ba mu yi ba azaba za mu da ka dole su a wajen su kawai abin kyau ya zama kyau kyawa ne mummuna zama mummuna saboda an samu umarni in ba da haka ba shi su ba zuwa su so ya so a wajen su gaskiya da ƙarya ɗin a matsayin su ɗaya in ba da Allah ya goyi bayan gaskiya ba da shirka da da tauhidi ma a matsayin su ɗaya in ba da Allah ya goyi ya goyi bayan tauhidi ba kuma mahabbul mashi'a ce kawai su kuma da bari suka ce a'a ai su yanzu aikin da suke ma su ne suka cancanci aljanna ba in ubangiji ma ya musu ƙari su ba sa so za a musu godi kawai su ba su kaga wannan da ya zace ibada kuma su ji daɗi kenan ai ba su ji daɗi ba to shi ne yake a simple talib talib su kuma gungu na uku alladina za'amu wannan ba su ne cewa anna fa'idatul ibada fa'ida ta bauta riyadun riyadun nufus shine mutum ya dinga horar da kasa yana wahala ita wasu idaduha da kuma ya kintsa zuciyar tasa da faidul ulumi saboda sauran kwarukan ilimi ilimi ya dinga kwaro mishi wal ma'arif alaiha da kuma sauran wasu ma'arifai zama arifai sama wasu ilmuka haka na musamman wa khuruju quwaha su yasu horar da wato ransu zuciyarsu su samu wato karfin rai din na san zuciya su ci su fizge shi daga zuciya quwaha shine wato wannan forces na san zuciya min quwan nafs sab'iyya na wato animalistic behavior hali na dabbanci na wato san zalunci na wato sab'iyya shine na sabu wani dabba mai san farauta mai san ya je kashin dan adam zai kashe ya kashe dan adam dan uwansa to a cicira wannan zuci wannan a cikin zuciyarsu shine kowa sab'iyya din sab'iyya ba sab'iyya ba wal bahimiyya da kuma dabi'a da dabbanci da san zuciya da san rai na ƙarya to wai duka su je su horar da kansu su je su cilla ta kansu horar da kansu sai su cire ma kansu wannan to wannan shine fa'idar ibada a wajen su falau utilat al ibada suka ce inda babu wannan bautan laltahaqat bi nufusis sibai su ma yana sun je sun haɗu da wato zukata na na dabbobi masu farauta wal bahayim da dabbobi fal ibada ita wannan ibada bautar tukhrijuha ila mushabahatil uquli مشابهة العقول آه، فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف ita su wannan ibada din ita wannan ibada ce take fitar da ita eh ana cewa saka ba ta nan ta fadi ce wannan ibada da suke yi shi ne za su zama na musamman sai su fitar da su daga sikamanticina da sauran hal- hankula na mutane ga magarin mutane fatasiru qadatul intiqash sai su zama zukatansu ta zama ta- ta kintsa ta shirya lintiqashi suwar al-ma'arif fiha a zo a rika zana surori na sanin Allah ta'ala a cikin sa al-intiqashi ne a zo ana zuciyar tasu bayan sun yi wannan abubuwan sai a zo a ce to gashi wannan ga a- a- a- a mata wani zane wanda za su san na sanin ubangiji a cikin zuciya to wannan wai za su samu haka ne kawai ta hanyar su su killace kansu su ga horar da kansu suna hana kansu cin abincin kirki da bayan sauransu Ah, wannan duk wanda ke karanta falsafa ta mutanen India galibi wannan falsafa su ce zaka ga su suna su wanda suka fi kowa hikima wanda suke kira sages din nan zaka ga su ba su ba su sa kayan kirki ba kuma sa cin abinci irin abincin haka suna rayuwa rayuwa haka na na kaushi kaushi saboda su wannan wani shi ki kawo su ki kawo musu wato hikimomi saboda idan suka sake suka shige cikin madda material world to kuma wanda zai zama material shi ta ba za ku- za ku su dawo da san zuciya za su dawo da san kashe rai za su dawo da rowa za su dawo da kaza duk ba za su dawo da shi amma in suka je suka killace kansu to wani zai ba su hikima zai ita gwamnatin gwamnatin kasar gaba sai za su zuta da gwara da su wajen ya za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza suna cewa wannan sai su sa sun sa- samu full abstraction su zama sun zama mutane kawai ruhani ba eh, ruhani nafsani ba wai su zama eh, wato wanda suke damuwa da lamarin abu to wannan ne kawai samu abubuwan da suke son samu da na hikimomi to wannan shi ya zo daga baya sadado wajen wasu daga cikin masu bautan Allah da cikin sufaye da kuma falasifa zai zai faɗi su falasifa na na gidan musulunci suka suka yi cewa yanzu a- wanda ya fi kowa daraja shi ne wanda zai koma yana aikin falsafancin nan da suke yi da su arasko su fa- su arasatul da su waye da sauransu su ma su bai suka je suka ɗauko wannan wani bangare na wannan na wannan bautan suka ce in kana neman ubangiji ya sabe ka ka zama ka ka shafi da su fana'i da su waye ka zama maka zama ka garwaye da ubangijin baki daya to wannan shine ka je ka ita kanka karka shiri shiri karka ci nama karka yi waye karka yi mu'amala karka yi aure wannan duka zai bata maka ilmuka ne na rabbani irfani da zaka samu zai bata maka kun bai ci magana su ana wa hada yaqulu hu ta'ifatan shim tsaya ana insha Allah zai fadi zai fadi su har yanzu a fina-finan inda za ku ga eh, inda in dai ba sun daina yin irin wannan fina-finan ba amma fina-finan su na da can za ka ga suna da irin wannan ina da irin irin wannan falsafa nazariya din za ka ga a- a ce mutum wane da wannan mai kawata a ce wane ya mutu ya dawo ko ya yi kaza ko kuma daga baya ya zama shine hakim za ka ga lokacin kana shi ko hakim ko wani abu da larabci wanda ya fi kowa hikima wai hikimar nan wannan da al-ma'arif yana samu ta hanyar wannan riyabatin da yake horar da nasa da yake yi to wannan shi ya sanar ya kawo ya kuma cin addini shi sa ya zama wato wani abu sababu a addini magana shi yana ci yana sha an tambaye shi ya ce ko kace ba za ku yi aure ba ba za ku ba za ku kaza ba za ku kaza ba za ku to ni ina ci ina sha ina aure ina kaza wanda ya ya ya kaurace masa sunna ta baya ta hada kaza mutan shi ma makanta dan kadan so ihya usna ikhwan al-bid'a na shehu Usman bin Fodi al-babu al-khamis babi na biyar في بيان طريق السنة المحمدية زي بقنا أكن هنيا تبرك السنة من الله صلى الله عليه وسلم في باب قضاء الحاجة وجن بيم بقاته وبيان ما أحدثه الناس فيه من البدع الشيطانية وبيان أبن متى نسك فارا نبدو إن شئنا طريق السنة في باب قضاء الحاجة طريقة هنيا سنة وجن وتو يا بيم بقاته وجو أما طريق السنة المحمدية في باب قضاء الحاجة فهو يتأدب قاضي الحاجة شنو بيم بقاته سايي لدبتو da adabi sunnatin rasulullah da ladabba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi zalika gami da wato biyan bukata wai ka kira suna da yawa min ha daga ciki Allah ya saka bil qiblata idzaka yace a wancan lokaci shine wato in zai biya bukata wato kamar yanzu shi Usman bin Kudi yana ga maka cewa yanzu tunda muna da bayika yanzu bai bai da wannan fahimta yace idzaka ko bai kawo nan alaku ba shine wato kada ya fuskanci alqibla wala ya tadbiruha kar kuma ya ba alqibla baya wujuba wannan wajibi ne musamman in a walalan waje wanda kamar yana cewa yanzu mu da muke gini ba ba sai mu abu da wannan wannan shine mazhabin imamu malik kun sani da imamu shafi'i ah, da sauransu su ibn qutayba adina wari a cikin mukhtaliful hadith duk sun yi magana akan cewa wannan ana maganan a halin a sahara falalan waje ba wanda ake da gini ba suna kafa hujja da hadisi da Marwan al-Asfar ya rawaito daga Hasan ibn Zak- Hasan ibn Zakwan Hasan ibn Zakwan al-Wasri daga Abdullahi dan dan Umar akwai wani malamin sa tsakani suna sai Abdullahi dan Umar wani hadisi wani hadisi da'ifi ne to amma su maza musu Abu Ayyub al-Ansari da wasu daga cikin malamai suna cewa a su har ma wanda ke gidan nan su ba su kar a ba al-qibla baya ka kuma mata ka kuma tsanta al-qibla Imam Ahmad shi sai ya ce a'a kana fuskanta al-qibla amma a iya bata baya sai hujja da hadisi na hadisi na na Abdullahi dan Umar yace ya ga manzo Allah ya fuskanci ya fuskanci Sham ko to kaga ya fuskanci Sham la budda ya ba al-qibla baya sai kita ce Imam Ahmad sai ya rage mishi wannan duk da akwai hadisi kuma Jabir dan Abdullahi isnadin sa Hassan ne ta zo da Muhammad ibn ibn Isaq sahib al-Maghazi wa siyar yace shi ma ya ga manzo Allah kafin ya koma ga Allah shekara daya ya fuskanci al-qibla din kaga dole sai an hada hadisan sai an hada hadisan haka magana mafi inganci shine ah, in za ka yi gini ni na fi karkata zuwa ga fahimta abu ayyubal ansari ayyubal ansari cewa da muka je sham a wajen na marahin da kalibun ya ci ai aiki nan yake magana shi a haka ba ke isin fadi in za ka gini kawai wato ka kauce ma wannan ya fi amma idan misali ba yadda aka iya ko kuma kana ba ma a ginin ba sai ya zama maslahan kiyaye al'auranka in baka in- in in ka ce ba za ka kiyaye al'auranka ba in ka ce za ka kalli alƙibla ko za ka ba alƙibla ba to al'auran ka ta bayyana in ko ka kalli alƙiblan to al'auran ka za ta za ta koyi to sai ka zama ka gabatar saboda larura da kiyaye al'auran ka tukuna sannan kuma sai a yi magana a- magana kuma shi a- a- aiki da sunna an fahimci maganar haka ko a cikin gida ma a yi kokari kwarai daga sai a kiyaye za a yi gini a kiyaye in kuma an riga an gina shi kenan sai a haƙuri a ta istighfari kamar yadda su abu ayyuban asali suke yi وفي صحيح البخاري يبقى تشين صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط اذا دين كو جيني بيا بكاتن سا فلا يستقبل القبلة كيف سشاء القبلة ولا يوليها ظهره كذا كما يبقى القبلة بايا ومن هذا كتكي أن يأتي بالذكر الوارد قبل قضاء الحاجة شيني كافي يبيا بكاتن الناس يذور الذكرين دا أكا دا يزوء تشين حديثي ندما وانا مستحبي دي كما في الصيحين كما يبقى تشين صيحين وغيرهما دا وسوس ودا وسوس من قوله عليه الصلاة والسلام فلما ظل صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء da da yake yana son yaje wa ya magewayi falyaqul ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya ubangiji ina neman tsarin ka daga aljanu mata da aljanu maza ko kuma min al-khubuthi ko khubuthi ko wanda ya zo al-khubuth da ko al-khubuth a daya yana magana aljanu maza da aljanu mata daya kuma yana magana kuma dauda kawai Mm. sai mu dakata ana eh sai wani kuma ta'limu ko da za mu tashi قال أبو حنيفة ko?
ma da doki Mm.
kula kana da idan ka kuma ka samun magana Eh, eh, na gani na gani na gani Ku- ku bari za mu duba wannan Ba- قال أبو حنيفة أبو حنيفة يقول لأبي يوسف أبو يوسف القاضي يسمى أبو يوسف أم، يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري علم أبو حنيفة ني قال يا أبو يوسف القاضي
na ku يا ابن إبراهيم القاضي alƙawari آه القالي ني أي دار سين يا رسول الله 31 يعقوب ابن إبراهيم كو ولا سنا بك متي wannan naji يعقوب ابن إبراهيم كو ابن إسماعيل القاضي نعم كان نبي إيه كان نبي يرسل yace Abu Hanifa ya ce ma Abu Yusuf ɗalibinsa babban ɗalibinsa ne wannan kuma wani abu da ya bako sha'awa shi sa ba a ba a abin nan shi kansu Imam Muhammad da suka taso a wajen su galibi da mutu wannan da wannan ake karanta su Abu Yusuf ake karantawa su Abu Hanifa sun sun ka karanta ta suka karanta ba za ka karar mutum ya rika zamanin waye karanta wata rufan malikiya nan namu wani wahala kai to shi zai wahala kansa kuma ba zai gane komai a ilimi ba yake cewa kunta balidan da can baka da fahimta shine balidi fa akhrajataka almuwadaba saboda ai- saboda nacinka sai nacinka ta zama ta ta ta ta ta ta ta fudda kai ka ka fita zarra tsakanin sauran dalibai saboda haka mutum ko ba shi da da- wato eh, ko ba shi da kokari da matsabar naci ta kan sa kuma daga baya kaga kokarin ya zo mala ce wa iyaka wal kasla na hane ka da kasala fa innahu shu'um in ka da mashu'umin abu shine kasala za ka ga duk abokanka sun tara abun kirki amma kai baka tara komai ba saboda kasada sai ka dinga cizon yatsa ka ce kai ma fa da tun da kai ka fara zuwa da ka- da tara ka fara aka fara ba wanke wani allo wa afa- wa afatun azima kuma wato aibi ne mai girma قال شيخ الإمام أبو نصر الصفار الأنصاري رحمه الله تعالى وأنا مالمي يا شي يا نفسي يا نفسي لا ترقي عن العمل في البر والعدل والإحسان في مه- في مهلي ya raina ya raita ya raina la turhi an al'amali fil birri kar ki je ki sake jiki ki yin aiki aiki na nagarta da adalci da kyauta ki zama wato an same ki kina kina yin wato eh, eh, eh, kina yin sanyin jiki fa kullu bi amalin fil khairi muktabad duk wani ma'abuci aiki na alkhairi zaka sa zaku samu ana mishi alqibba ana mishi wato hasada ana cewa ana mishi ina ba ina ba ba tare da hasada ba shine alqibba ana ana ana in an gari za a yi sha'awarsa muktabadun za ga an yi sha'awarsa wa fi ba- wa fi bala'in wa shu'umin wa shu'umi kulli bi kasali aka ko aka ce ko kullu bi kasali kasali duk mai kasala kuma za ku same shi fi bala'in wa- wa shu'umi yana cikin bala'i kuma da shu'umci duk mai kasala wa mu- mubtada shine wa kullu bi kasali khabarin kuma shine wa fi bala'in wa shu'umi eh za ku samu shi kuma yana cikin bala'i da shu'umci shi ba zai samu komai ba قال المصنف sai malam imam lafi ya ce wa katta faqali fi hadha al-ma'na yace ni ma ina da wani an dace ina da wani baiti wanda yazo akan wannan ma'ana da'i nafsi nafsi wannan ya nafsi yake magana da'i nafsi takasula wat tawali wa illa faqbuti fi dhil hawani ko dhil hawali to wasu wata nusa dhil hawali falam ar lil kusala al hadha yu'ta aw tarwa aw tarwa nusa yuhda siwa nadamin wa hirman al amali da'i nafsi ya ke rai da raina da'i takasula kibar kibar kasala wata wani da yin baya baya wa illa in kuma kina son ki cika wani da kasala fatbuti to ki tabbata fi dhil hawani a wani- wannan wulakancin naki shikenan ki zauna wulakantacciya kowa ya samu ya sama madaukakan abubuwa ya samu ilimi ke kuma kina nan ke ke ke- kin ce ke an dame ki sanyi ya dame ki zafi ya dame ki kaza kaza kaza falam ara lil kusala alhawwa yu'ta ce ni ban ga wani rabo da ake baiwansa ba lil kusala ga wanda suke sun kasalallu ne ko yuhba ko wanda suke rabauta shine yuhba eh ah eh, eh, falil mar lil kusala alhaw yu'ti eh, to shi zamu zamu cewa yu'ti nan falam ara lil kusala ban ga alhabal falam ara alhabba ban ga wani rabo ra- rabauta yu'ti wani rabu da ya- wato rabon ke ke yin baiwa abin ba yake ba yake bayarwa ga wanda suke kasalalin mutane su wani da mai sai nadama wa hirman al-amani da kuma eh, haramta maka ka kai zuwa ga wurin da suka kai al-amani shine al-ummiya jami na al-amani na na- na al-ummiya bu- buri ai ya fito ko eh amma na faɗa mani yu'ta ne ya kamata ya zama eh falam ara lil kusala al hawda yu'ta ban ga wani rabo wanda ake baiwansa ba lil kusala ga wanda suke kasalin bayi siwa na damin sai dai a basu kawai wato nadama wa hirman al amani da kuma haramta musu su kai zuwa ga abin da suke su zama yana son ya zama shugaban kasa yana son ya zama dangwati yana son ya zama malami to amma kuma dinka yana ka kasala to ba wani abu da za a ba shi sai sai nadama kawai sai kuma rashin ya kaiwa zuwa ga abin da yake son ya kai كم من حياء وكم عجز وكم ندم وكم ندم جم ندم جم تولد للإنسان من كسل إياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شذ عن كسلي هو أوت رواية فما وما قد شك من كسلي أو نسخة وما قد شك من كسلي كم من حياء نوى نوى واتو آه لا كنيا wa kam ajazin kuma nawa nawa gazawa wa kam nadami kuma nawa nawa aka samu na nadama jammin masu yawa tawallada lil insani wanda dan adam ya sa wato ya samar ma kansa da wannan abin shi zai jawo kansa min kasari saboda tsabar kasalarsa kawai yana son ya kai zuwa ga abin da ke sai ya kai daga baya tsare kusa sun yi sun samu abin da shi san samu na ilimi shi kuma zai zo yana jin kunya daga baya kaga ya samu kunya sannan kuma gazawa zai zo ya ringa ba da labarin gazawansa sannan kuma nadama zai zo yana cizon yatsa iyaka an kasali yace na hane ka daga kasala fil bahthi an shubahi wajen kai bincike akan wata shubha shubu- shub- shubuhi da suka daure maka kai na ilimi ka je ka bincika fama alimta ah, ka kai- ka bincika abinda ka sani din wa ma qashad fama alimta abinda ka sani ka ka je ka bincika wa ma qashad da anka abin ko- abinda kuma duk ya ya zama ya bauɗe maka baka gane ba sani ka je ka tambaya ko kuma wa ma qashakka min kasali Eh, wannan min nuska nuska ina kokantanta yanda ta ta zo saboda ma'anan bai bai to bi da kyau ba wannan salidin ya fi- ya fi kyau in ka ce wa ma kad shakka min kasali wancan ɗayan nuska nake magana na gani a wata nuska ce su haka suka zo suka rubuta nasu ce wa ma kad shakka min kasali ce fa ma alimta ab- ah, wa ma kad shakka da abin da ka samu kokanto min kasali saboda ah, sakamakon kasalarka to kaga kuma ma'anar bai zai fito ba eh shadda ya zo shi ne ma ƙarshen da anka duk abin da ya zama ya bauɗe maka ka gane ba sali ka je ka tambaya Eh. to sai mu tsaya nan ko wannan kuma yu'ba ko yu'ba Eh. wannan salimu ta'allukinsa da da fama alinta ma kashin da anka abinda ka sani da kuma abinda duk ya bauɗe maka duka tambaya tambayi malami ya ƙara warware maka shi ko kuma fama alimta da abinda ka sani ka gane to to to madalla wa ma kashin da anka abinda kuma ya maka bauɗe maka to sali ka je ka tambaya inda ya ce ya ce wa iyaka an kaslin fil bahthi an shubaki shubah shine jam'i na shubaha to sai تذكرة المتعلمين بنعوت العلماء الربانيين لما لم محمد الثاني عمر شافي انه لا متش 49 ف wannan magana alqaba ibn qais an-nakhai da ma da yace ibn asakir ya ruwaito daga malik ibn al-harith ibn mubarak shi ma ya fitar da shi a cikin azhur dinsa daidai ta hanyar shi malik ibn al-harith malik ibn al-harith ne al-ashar nahi wannan fitinan nan kusan fa kusan har fitinan kusa da kusa da suka fara cin fitina ba wai ba wai ba wai jahilai ne da din- da din ba fa suna da ilimin ilimin su suna faɗar ruwaya wannan wanda ya zama ya ya zama ali karfan kafa a kusa abubuwa da ya rika yi na laifuka a lokacin fitina alakin shi ashar nahi sun shi malik ibn al-harith al-ashar nahi to shi ma ibn mubarak a cikin azo dinsa ya fitar a ya fitar da wannan ruwaya din cewa ma ma yasirru ni anna li ma alfai alfaini haka dai yazo a cikin wannan din da ne tsammani zama ma alfin ma ma a, alfi alfaini da tsammani haka dai zama to amma dai al al alfin al alfai alfaini ma alfai alfaini yadda malikawa ne wa inni akramul jund alaihi yace wa inni zai zama inni ya zama kamar musadafa amma yin da ba a ce sayarwa alamin nubala shine wa alli kuma na fi tsammanin wannan kalmar ta zama daidai in dai ba ana son ya zama jumla ce sabuwa ba bari ku ji fassara din cewa suka yi ala takshal umara ba za ka je wajen wajen waɗannan sarakunan ba fa ya arifuna min nasabika su san martabanka da kimanka da gidanku da kuma abin da kake da shi na ilimi sai ce ma yasirni annali ma alfai alfaini ba zai dada damun ba in je wajen su ya zama na sami ina da wato dubu biyu dubu biyu so dubu biyu in ka ce ma alfin ma alfi alfaini dubu biyu so dubu kuma da na duba cikin shi na hausan mala kuma haka ya- ya bashi ya fasara ban sani ba ko a, a- ya- wato an samu intiqalul dhihni ne in ka ce ma alfi ma alfi alfaini shine dubu biyu so dubu daya nau kenan miliyan biyu ko in ka baka ce ma alfai alfaini dubu biyu so dubu biyu miliyan hudu kenan ko yawwa to wannan shine abin da yake ce shi shi ba zai dada mushi ba da da wannan ba dubin dukiya ko dai miliyan biyu ko miliyan hudu shi malam dai miliyan biyu ya sa a cikin hausansa amma da nus nusak abin da ya zo na gani da na wanda na iya komawa shine alfai alfai alfai alfai ne, dubu biyu so dubu biyu eh yace wa inni akramul junda alayhi wa anni haka ya kamata ya zama alal la alal istina akan cewa magana ce da take da alaka ta baya cewa anni akramul junda alayhi kuma ma in zama ni ne a cikin sojojin sarkin na kowanne karamci a wajensa in ka ce wa inni kuma wataƙila yana magana cewa abin da ubangiji ya bani wa inni akramul junda alallahi ta'ala Eh, wato ni ne wanda ubangiji ya fi karramawa amma dai wannan ba'idi ne na fi tsammanin wa'anni ilama wa anni akramul jumda alai ni ne nafi shi wannan mai sarautan ya maida ni ni da kowa na fi kowa karamci a wajensa ya fi kowa ba ba albashi mai tsoka Mm. so mun mun mun- amin biya wannan bashi to sai Ibrahim ibn Sa'id an-Nakhai duka ɗan kabilar Nakhai suna da an samu malamai da yawa Ibrahim an-Nakhai alqaba alqabatu an-Nakhai eh Ibrahim an-Nakhai ba kwarai kuwa Ab- Ab- al-Aswad ibn Sa'id an-Nakhai Abdurrahman ibn Zaid an-Nakhai ga manyan kabilu ne kuma masu tsoron Allah a ciki kuma a ciki aka samu wannan fitanen al-Ashtar shi ma Malik ibn al-Harith an-Nakhai Ibrahim ibn Zaid an-Nakhai ya rasu shekara ta 195 bayan hijira Malik yana da shekara biyu ya rasu ta ya rasu duka duka da rayuwar da yayi fa bai wuce shekara na tsammanin bai kai shekara 50 ba ya rasu dan ku gane cewa wannan ilimi tashi ake a neme shi bari ku kai kuma ladabin da malamai suke masa ilimin da ya tara tabi'iyun jalil tabi'i ne mai girma akhadha al-ilma an kibar at-tabi'in ya ya dauki ilimin sa daga manyan tabi'ai wa dakhala ala aisha ummul mu'minin kuma ya taba shiga wajen aisha ya ganta amma da bi da riwaya daga daga sahabbai duka riwayan ibrahim yazid bin yazid an-nakhai baya yi daga sahabbai sai dai irsali yake wato in ya ruwaito bai dai ji daga wajen su ba sadaka ba za ka karba ba sai dai ruwaya da yake daga mutum ɗaya kawai ruwaya da yake daga Abdullahi dan Mas'ud idan ya ce maka al'amash wani lokaci ya tambaye shi ka cewa ka rinka ba ka shin faɗa mai isnadin ka zuwa ga sahabban nan ba ne ce in ka ji na ce maka Abdullahi ya faɗa dama in ka ji ya ce Abdullahi ya faɗa ya faɗa Abdullahi bin- bin Mas'ud shine malamin su da kan kufa in ka ji ya ce maka ya faɗa to yana maganan abin da ya ji daga ga almajin Abdullahi dan Mas'ud ba ɗaya ba yiwu ba galibi na ruwaya ne daga manyan almajin Abdullahi dan Mas'ud su al-Aswad su alkama bin qais su manyan almajab da ɗan mutum wanda suke kufa su su su su su su abu salama shaqiq ibn abu abu wa'il shaqiq ibn salama da sauransu da sauransu su su masruq ibn al-ajda wannan su ne almajab da ɗan mutum wanda shi ibrahim bin zaid annaka yake ruwaya daga wajensu yace to in ka ji na ce maka daga shi ba da abdullahi da mutum ya faɗa to ɗaya daga cikin su ne ya faɗa kai dukkan su ko dai ɗaya biyu ko abin da ya ba biyu in kuma ka gana shi kuɗa maka shi kenan shi yasa shugaban malamai suka cewa to kaga ruwaya da yake daga Abdullahi dan Musulma dole an karbe ta su sun karba duk da haka kuma marasi din su suna da tsafta sosai shi ya daga cikin wanda sun yi marasi din su suna da tsafta irin shi irin wato Abdullahi bin eh, Sa'id bin Musayyib wa kana al-fatwa bil kufa fi adi ilayhi kuma a lokacin a kufa fatawa a zamanin sa shike fatawa wa ila amir sha'bi da shi da amir ibn sharahil sha'bi وقال قال اسماعيل بن ابي خالد ابن اسماعيل بن خالد ابن ابي خالد لكن ɗaliban ɗaliban ɗaliban su ne yake cewa kana sha'abi sha'abi sun kasance da shi da abu duha abu duha sunansa ah, ah, wannan ya sunansa muslim ibn subayf abu duha wa ibrahim da shi da ibrahim wa ashabuna da kuma wato malamanmu shi ne ashabansu anan yashami'una fil masjid suna wato haduwa a masallaci sai ta zaka nuna hadisi sai shi mulakaran hadisi fa idza ja'ahu shay'un laysa fihi ra- riwaya in aka zo abin da babu riwaya ramau absaruhum ila ibrahim sai su kuma suna kallon ibrahim to kai ba da fadawa eh ba ga ladabi kenan duka ko wanda sai fatawa ne ba ko wanda sai babban tabi'i ne babba ash-sha'bi ma shi riwaya da yake daga sahabbai yana ma yi daga sahabbai sabanin ibrahim bin zaid na hayy ash-sha'bi yana da riwaya da yake daga sahabbai in idraki ne ya mafi shi idraki kuma ah, shi ma kansa ah, abin buha yana da ruwaya babban tabi'i ne Da amma kaga in aka zo wajen fatawa saboda sun san wannan shi yanzu yana da wata yana da wani haske da ubangiji ya bashi malik ibn anas shi ma da yawa suna masa haka imam muhammad suna masa haka an zo ana magana da magana hadisi da an tashi wajen fatawa sai kowa shi da kai to bari malami magana da ba yanzu babu yanzu ka san ɗalibin ka ne ma yake gaba gare- sai bai farat ya fara magana abu abu- abu ya lalace yace wa kana min adati ya daga cikin al'adar shi Ibrahim bin Zaid an-Nakhai annahu la yuhaddithu bi hadithin hatta yas'ala anhu shi ma ba ba da hadisi an tambaye shi ba ba da hadisi an tambaye shi saboda amar ba ya san shura ba wai na kafar ilimin bane ilimin yayi da tsoron Allah shi sai Muhammad ibn Sirin al-Basri Muhammad ibn Sirin ne daga cikin ɗan gidan Sirina Ah, da- da- daga Madina suka tashi suka koma suka koma suka koma Basra suka je suka tare ma Anas bin Malik shi Muhammad bin Sirin ya riwaya daga wasu daga cikin sahabbai kamar yadda Malik zai zo gaya amma gidan Sirin suna da yawa kusan su shida ne suka suke shararru Ya riwaya daga sahabbai.
eh daga Abu Hurairah daga Anas bin Malik da sauransu Tare.
eh daga daga shi ma zai zo ga baka ai Ah, akwai Anas bin Sirin Muhammad bin Sirin kusan shine dai ya fi shahara amma da shi akwai Anas wannan shi suna Anas akwai kuma Hafsa akwai kuma ah, Ma'bad akwai Yahya akwai Karima duka waɗannan manyan ah, wato malamai ne duka waɗannan cewa akmal ilma an ba'd sahaba ya samu ya dauki ilimi daga manyan sahabbai da wasu daga cikin sahabbai ka Anas bin Malik wa Hudayfa bin Yaman riwayan Muhammad bin Sin daga Hudayfa bin Yaman Hudayfa bin Yaman ya rasu da dan da dan kurkusa Eh, ku tuna min wannan ko da ta ba sabu mu duba mu gani riwayan sa mursala ce ko kuwa ta tabbata riwayan riwayan Muhammad bin Muhammad bin Sirin sa'a su Hasan al-Basri ne da Sayyidina Sayyid idan ta zai iya yiwa zai iya yiwa amma dai ku dai tuna min وجند بن عبد الله البجلي كنا وغيرهم وكان من علام التابعين هذا كمان ين تابعي وهذا كبار المحدثين في عصره كما هذا كشيء وند سكي من يوم على ما حديث عذاب النساء وما ساعة علمي جد ففانا علم النساء كان يكره الشهرة يا ما يسن شهرة وقد بين ذلك ثابت بن أسلم البناني قال بس ثابت بن أسلم البناني يا بين هكا حيث قال يا عندي شيء قال لي محمد بن سيرين محمد بن سيرين يا شيء يا شيء من يا أبا محمد يا كي أبو محمد innahu lam yakun kaga yadda ke yi wa hada da ba to thabit bin aslam al-bunani shi ma daga cikin wanda manyan malamai su girma shi har anas bin malik ma yana girma shi wani lokaci ko bai ne ba da hadisi ba sai ba da hadisi saboda shi ya ba muhammad innahu lam yakun yamna'u li min mujalasatikum ba abin da ke hana zo in ba in zauna da ku in ba ku hadisi illa makhafata shuhura sai da ba na san shuhura saboda haka ba a- ce- ba ma ya sanya fatawa in dai hasan basu na shine ya mafarki ko mafarki aka yi ko mafarki yana da ku duba cikin tarjamarsa a eh, ko siyarwa alamin numa da kuma tahdibul kamal na albisi a muhammad bin sirin shi da ai sai da ya mafarkin cewa lalle hasan lalle hasan basri zai rasu ko tsakanin su a shekara ɗaya suka rasu tsakanin su kwanaki ne ko rikitin watanni ne Eh, wato kusan sai da suka samu wato bushara na na rasuwa din alaman cewa ah, wato za a sami wani wanda yake wata mai haskaka mutane zai faɗi sai ya awwala shi zuwa gasar basuri ko wani abu makamacin wannan ku duba cikin cikin kutajibul kamal za ku samu wannan tarihi Ah, tare suka rayuwa ta shi gasar basuri Malam ce masani dangane da basira.
sosan gaske sosai sosai kuwa wanzur rahimakallahu ta'ala yace yace wanzur rahimakallah yace Allah ya ji kanka mai karatu ka kalla ka gani ila haula aljanna waɗannan malamai manya min kibar la'imati daga cikin manyan malamai alladhina akhadhu al-ilma 'an as-sahaba sun dauki ilimi tare da sahabbai wa kibar tabi'i daga kuma manyan tabi'ai wa ma sa'ati ulumi duk da girman ilimin su wa tasa'i da'irat ma'arif da kuma faffadan wato ilimin su da suka samu da kuma gogayyar su da suka yi kanu yakrahuna shuhura da kuma inda suka sanu a duniya ilimin su ya sanu a duniya shi da'ira da'ira ilimin nasu fadin ilimin nasu da kuma wato bangarorin ilimin su ya zama ko ina ya ya kai kam ya karhuna shuhura ba sa san shuhura wa yana'una bi anfusihim anha kuma suna nesa da kansu daga shuhura din wa yutlabuna litasadduri majalis al-ilmi ana neman su ne su zo su yi kafa majalisin ilimi ba lakinahum yafawduna sai sai suki khafan min ishtihari amrihim saboda ba sa al'amarin su ya zama yayi shuhu- yayi shuhura wa du'isiyatihim labar su je ko ina amma su je ko ina wa ba hadha kullihi duk da haka ka gani faqad ja'ala Allahu lahu manzilatan azima Allah ya ki sai da ya sanya sa da mataba mai girma fi qulubil muslimina azukatan musulmai wa lam tabal safahatut tarikh wato shabukan tarihi ba su gushe ba wadda wawinu ahlul ilmi da kuma wato eh, kundaye na ma'abuta ilimi da suke yi da suka rubuta ta'uddu bi dhikri ma'athirihim za ga ana ta faɗan abin da suka bari na- na na wato tura abin da suka bari wato na na- na- na abin kirki wasala ila atar atir da kuma wato ambato kyakkyawa mai kamshi na yabo ala ahwalihim akan halayensu war raf'u min sha'anihim kula kuma yanda ake daga sha'anin su ana girmama su ana ambace su a musu addu'a a ce ba ai kamar su ba wanzu ila halina al-yawm amma yanzu ka duba zuwa ga halin mu yanzu wa ta birbi unasin kai kwatanta da wasu mutane a yanzu la ya kafi ahadun yantiqu bi kalimatin arabiyya sahiha da kyar ka samu wani ya dinga ya iya fita malarabci kyakkyawa ma ingantacce jumla mufida guda daya aw yaktubu jumlatan mufida ko ya rubuta ba ma faɗa ba lakinnahu ma'a zalika duk da haka yas'a jahidan lil maqam al-a'la zaka ga yana ta kokari zai kai kansa wurin wani mataki mai wanda ya fi ko ya fi kowanne ya ɗaukaka wasadar al-muqaddam yana sai je zama shine wato ajin gaba shine wato wato alayi shine na farko wa kasbil shuhrati bainan nas kuma yana sai ya samu shuhura tsakanin mutane wa an yuzkara walau bi su'in yana san a duka ambata ko da mummunan ambato ne shi dai yana sai shahara wala hawla wala quwwata illa billah ce babu sai babu wannan sai da ce la hawla wala quwwata kuma Allah ya tsare to kun ga magabata kun ga mu kuma annas sun tafi sun bar annas nas kuma Allah kyauta. Eh, to ina ga nayi su kenan ko? Sai mu dakata a Japan da ya baka hakura ba? Kamar za mu dawo da wannan wannan muka edition sabon edition na timetable insha Allah. Za mu dawo da su. Abin da muka tada Allah ba mu dada. Abin da muka sallata Allah ya taimana. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.